أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to ina gaya muna ranar ladi kamar yadda yake gudana nan masjid sabilu guda ga wanka tare da magaran da muke gabatar da littafi na adabul mufrad na imam abi abdullah muhammad bin ismail buhari wanda ya rasu hijira tana da shekara nawa 256 wanda a wancan satin muna wani babe babin alwaladimi babe na nawa hadisi na nawa babe na 51 zan mu tashi babe na 51 hadisi na 92 mun kare babe na hamsin a wancan satin babun ƙwablatu biyan sun banta ta yara nan muka kare yanzu mu tashi kenan wanne na hamsin da ɗaya shi ne na hamsin da ɗaya ke ce mu adabul alwalidi wa barrahuli walidi adabul walidi wa barrahu wa birruhu li walidi in aka ce adab kenan abin da ake ne tabi'u na kirki na fa'a na ma'aiki da kuma ga biyayya ga ɗan nashi a can baya an yi muyi ruwawoyi da dama waɗanda suke nuna kamar ainihi bayani akan shi yaron haƙƙin yaron akan akan uba ai duk abin da muka yi baya haƙƙin abin da za'awa uwaye to yanzu kuma zai zo ya koma abinda kuma su uwayen za su ya kamata suwa yanzu tun da can duk abinda muka abinda su iyan ne za suwa uwaye to kuma kenan yanzu ya juya zai zo ma abinda ya kamata su kuma inna da baban suwa yanzu shine baban wannan zan mu shige yanzu kenan sai ruwaya ta farko ya ce
قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن نمير بن عوس أنه سمع أبا أباه يقول كانوا يقولون الصلاة من الله والأدب من الآباء حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد العلاء بن عبد الأعلى عبد الأعلى بن عبد الأعلى القريشي عن داود بن أبي حن عن عامر أن النعمان بن بشير حدثه أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله فقال يا رسول الله إني أشهدك أني قد نحلت قد نحلت النعمان كذا وكذا فقال أكل ولدك نحلته قال لا قال فأشهد غيري ثم قال أليس يسرك أن يكونوا في, في البر سواء قال بلى قال فلا إذن قال أبو عبد الله بخاري ليس ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة رخصة رخصة تو wannan na farko na biyu na biyu wannan asar ne da afahu albani ya zo a cikin tarihi da mashiga na ibn asakir amma da asar ne kuma da bai da shawahid ya ce hadasa na muhammad bin abdulaziz muhammad bin abdulaziz ya ba mu labari shi kuma ya ce hadasa na walid bin muslim an walidi bin numairin daga walidi muslim kuma daga walidi dan numairin bin ausin dan ausi shi wannan walid bin muslim yace daga walid bin numair bin aus yace annahu sami'a abahu ya ji baban shi ya kore yana cewa kenan wannan wadda da zama wani ba hadisi ne ba wadai annabi sallallahu alaihi wasallama kamar asar ne ya ji baban shi yana wani akan magana haka ya magana kenan ba nasi ne ba haka asar ne na yace ke ce kanu ya kuluna sun kasance suna cewa as-salahu minallahi wal adabu minal abai as-salah aka ce as-salah gyara gyara yana zawa daga Allah wal adabu kuma wannan dabi'u na kirki na yara ana ɗaukar shi daga gurin al'aba uwaye yanan tabi'u yaro a ina yake ɗauko tabi'u na kirki daga gurin al'aba uwaye kenan haƙƙi ne su uwaye su tsaya su ba ɗiyansu tabi'u na na kirki tunda duk lalacewar al'umma daga tarbiyya guri uku ake ɗauko education magaci education ana ɗauko ta guri uku na farko gida na biyu waje titi na uku makaranta yana ana ɗauko education da gida da titi da makaranta to kuma ta gidai ana ɗauko ta musamman gurin inna kenan in aka samu ɗaya ta lalace a wannan shirin sai ka ga yaro ya lalace amma ne aka samu musamman ta gida ta gyaru yaro ya gyara a gida samun yan post education ta kirki da wuya ki lalacewa da wani a cikin malaman tarbiyya ma sai suka fara asata tarbiyya sai suka ce albaitu sune usra wa tariqu wal madrasa kenan gida titi makaranta kenan mutum ya dauko tarbiyyar kirki a gida a gida ka dauko tarbiyyar kirki da wahala a titi da madrasa ka fata ta amma duk in baka tarbe kirki a gida yanda amma da ka zo titi jamuje ne a makaranta ma jamuje ne kenan amma dai su ake wannan guri uku mutum ya kasance duka da tarbiyya in muka samu society din al'ummar mu ta samu tarbiyyar kirki a gida ta samu tarbiyyar kirki a titi ta samu tarbiyyar kirki a makaranta to komai sai a shi titi dan wanne yake al'adabu kwakwatsema alladabi da wani abuwa ana samun shi daga uwaye to sai ruwa ta gaba muka ci wannan da afawo albani ko sai ruwa ya ta gaba ruwa ta gaba wanda kuma hadisi ne wanda buhari ya huto shi muslim ya huto shi kuma baitu wannan ya zo guri da dama yana karantar da mu kamar adalci tsakankanin iyanka idan allah ya baka iya to ka yi adalci tsakankanin don da can baya muka ce da an yi darasi ne akan haƙoƙin shi yaron akan baban shi ko to yanzu kuma haƙƙin baban ne akan yaro yana daga cikin haƙƙoƙin shi baban da yake kan yaro shine adalci tsakanin yaranka shine zan mu karanta wannan ruwaya sai ce hadisna Muhammad bin Salami qala akhbarna Abdul A'la bin Abdul A'la al-Qurashi an Dauda bin Abi Hind an Amir sai ce annan Nu'man bin Bashir Nu'man bin Bashir wannan shine sahabi Nu'man dan bashir nu'man din sahabi ne bashir din ma sahabi ne baban sahabi yaran sahabi duka kenan mine ne sahabai ne sai da shi bashir din yana da cikin ƙananan sahabai amma ne duka da nu'man da bashir da sahabai ne dai da ko zaga ruwa dama ta zo an nu'man bin bashir ko kuma daga bashir din amma da shi bashir sai da ya danga zuwa sahabai tunda shi yaran sahabi ne shi bashir kenan shi wannan abikin da al'amir ya ce annan nu'man bin bashir hadasahu nu'man dan bashir ya bashi labari mi ya bashi labari ya ce anna abahu baban shi in talaka bihi ila rasulin sallallahu alaihi wasallama ya tafi da shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallama wata ran shi baban shi doke shi ya tafi da shi gurin wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hamiluhu yana doke da shi kenan shi ya doke shi ya ta ina da shi gurin manzo yana doke da shi to ga sunan sun zo da ya zo sai ce ya rasulallah ya manzan Allah abin da ya kane inni ushuhuduka na zo ne don in shaida maka inni kanna haltun umani kaza wa kaza ni na ba ɗana nu'uman kaza da kaza mun gane kenan wane ne ya doko waye ji gurin manzo Allah bashir bashir ne ɗauki ɗanshuwa nu'man ya je gurma manzan Allah ya ce manzan Allah ka yi taimakon ka yi shaida a cikin dukiyata na haltu nu'man kaza wa kaza na ba nu'man kaza da kaza misali sai na bashi gonar yamma ko gidan yamma ko kare na kaza na ba nu'man annaba kai kai sheda faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace a kullu waladika na halta dukkan iyanka ne ka ba ko kuma nu'man ne kadai ka zaɓe ka ba shine a kullu waladika na halta dukkan iyanka ne ka ba wannan abin da kace ka ba nu'man qala la sai wace a a sai bashir yace a a nu'man ne kadai na ba qala sai annabi yace fashhid gairi je kaka nemi shaida wani daban ba ni ba ni ba na shaida ba tunda baka yi bane adalci sun makala sai kuma annabi ya ce mai alaisa ya suruka shin baya faranta maka rai baya sa ka farin ciki an ya kunu bilbirri sawa'un su kasance a cikin biyayya da kirkin da suke masu zaman to daidai kala bala sai bashir ya ce na'am eh ina saka sai annabi ya ce bala idan kenan ai haka bai yi ba tunda kai kai ba kai adalci ba kenan mu miki ɗauka a wannan ruwaye in ina da iya da dama wanda iya ware ɗaya daga cikinsu suna raye gaba ɗaya in ce gonar yamma na bashi ko gidan gabas na bashi kuma sauran ban ba su ba ban yi adalci ba kuma bai adalci ba kenan shi ne nan shi ne uman aka bashi har aka je annabi ya shaida annabi ya ce bai shaida ba to wannan ruwa ta zo da guri da dama ga wani guri inda ta zo ita uwashi ce ta nema uwashi ana ce mata amratu bintu rawaha suna uwaya amratu bintu el uwa abdullahi bin rawaha ce ita uwa ce take nema gurin baban mijin nata ka ba ni umanu wani abu ka ba ni umanu wani abu ka ba ni umanu wani abu ai ana katari wata a cikin gida wani yaro ya yi farin jini ko kuma uba ya san wani ko uwa ta yi san wani idan ita uwa amratu take yawan cewa baban ka ba ni umani wani abu a cikin dukiyarka ka ba ni umani wani abu a cikin dukiya ni umani sai yake kiyawa ga wata ruwa da tsaro sai ana nan ana nan bayan shekaru biyu sai ni umani ta yara zai ba yara zai ba bashir din wani abu sai zo cewa uwai kin kasance kina tambaya ta kun ba al'uman wani abu ina kiyawa amma dai yanzu na yarda zan bashi sai amratu ta ce la wallahi hatta ta auzu bi yadihi fatan talika bihi ila rasul sallallahu alaihi wasallama wa tashhadu ban yarda ba sai dai ka kama hannun shi ka je har gurin annabi tunda zamanin annabi ne ka je gurin annabi ka bashi abin a gaban annabi annabi ya shi da ka bashi da ne ta ba da abin da ta tsinka ta san ba shi ne ba da sai ni umar ne ce ne fa hasku biyadi sai na kama hannun shi fan talabtu bihi sai na tafi da shi ila rasul sallallahu alaihi wasallama da da shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallama da na je gurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa qassa alaihi qissata sai na bashi labarin abubuwan da kada ce amratu bayan ba take cewa kun ba dana bashir wani abu a cikin dukiya ta amma dai na kiya amma dai yanzu na yi niyyar zan bashi sai ta ce in kamo shi mu zo kai shaida sai annabi ya ce wa hallaka gairu kana da wani ɗa baitin shi ko kuma shi dai ne dan ka bashi gina sai nu'man ya ce eh ina da ɗa sai annabi ya ce wa hal a ɗaita ne kullu wahidin ma a ɗaita lahu ka ba kowa daga cikin iyan abinda ka ba shi bashir sai ya ce a'a sai annabi ya ce to kana so an ya kunu filbin sawa kana so su zama to a cikin biye da suke masu daidai ya ce annabi ce gaba ce mai idulu bai na auladu ku yi adalci tsakankanin yau a annabi har yace la ashhad al hazal jaw ba zan yi ba shaida akan wannan zalunci yana menene annabi yana zalunci ne ma bai yi shaida akan wannan ba ga wata ruwa hake yana he kyautai da ba ta yi ba aka ba aka ba bashi kenan me muke ganewa wani kur muke doka wannan hadisin in ina da iya kai egalite tsakanin su ko ba ka ware ɗaya baka ba shi gonai ɗaya gona arewa ko gidan gabas baka ba sauran ba don wani aka tambayi ibn taymiya amma ibn taymiya fatawa a cikin fatawai shi aka ce mutum ne yana iya da dama amma dai irin nashi da yake dama kuma da kwai matar shi tana da ciki ba ta ba kenan da kwai iya misali a iya wajen goma ko mace da ciki kenan an nama an nama na tsamani ya ko to wannan wanda suke raye a cewa ibn taymiya shi baban ya zo duka wani ya raba musu wata duke shi kamar yadda suke yanzu misali zamanin mu ne yanzu ya ba kowa kare kare ko ba kowa gida gida kuma ga daya ciki ibn taymiya ta bi halitta bai wannan in an yi wannan ma an yi tsada dole sai wannan shi ma ya wuto ko kuma a ake mai rabin shi kenan dan kai adalci dan kawo shi amma dai abin da yake na adalci sai na darura ko mu gane ba ni kishi ba ai da ko mata suna sa kishi suka ji wani abubuwa da kwai na darura ana yi kamar na karatu yanzu kana biya iyanka karatu ai ba egalite ba suke wani yana university wani yana cesium na university ka isa bai ordinator na cesium ma ai wannan ba wannan darura ce to baka ci ai wata suna kishin wannan wata ta ka kara mijinta ta ji irin wannan wazin ta ka mijinta ce dan mijin su bai adalci aka ce me ta ce ayin adalci zai yi in zai so kayan sallah kamata yi in aka saya wannan yari biyar shi ma jijiri a saya mai yari biyar wanda a jiri ku gane wanda wanda kwaye suka sa wannan yari biyar ko yari biyar zai rito kuma jijiri masu mai yari biyar ta kakara aka ce a ba wannan ake ni ba abinda ake ni yanzu kayan sallah kowa daidai nashi zaka mai ɗanka ɗaya yana university ɗaya yana wani siriya yanzu ka saya wancan ordinator ko ka saya wancan ne ba sai saula mai tsada wannan ba ya ka saya ba wannan daura ta sa ko ka saya wancan mota ko inji da ya je karatu na tizim ka ce ka saya a wannan ba wani ba nan ba ake ne wanda ake ne kawai ana zama lafiya ka dauki gida ka ba wani ba ba wani ba ko ka ba wani ko na ka ba su ba wani ba amma dai na rayuwa na yau da gobe duka yi ko kuma na aure yanzu yanka ai sai kowa ya isa auren zakamai yanzu misali baka ce ba ga yasin nan zakamai aure kuma sai ka ce to kannin shi duka sai ka musu daidai a bai yiwa kenan ai shi da isa auren su ma sai a bari har lokacin sai zo kenan in lokacin sai zo kuma abinda kawaya su dole suna ka musu daidai kuma daidai yanayin su ne in lokacin da wadata ta hima sai ka lillimka abinda kawa eh misali amma dai a ci baka ce wadan adalci a to yanzu ga ya suna mai aure kai kai ne ka zo ka ce to ni ma na aka shi mai sai a ba wannan ake ne wannan ai rayuwa ce ta sa kenan wannan duk da ruriya ne na hayat duk wannan ba wani abu ne ba ko ka saya mai wani abuwa duk ba wani abu ne wannan jarurar rayuwa da ana yi wannan abinda ake hannun na wannan hadisin keɓancewa ka ba shi wata babban gida ko wani abu shi ba ka ba sauran ba amma da na rayuwa ne da gobe wannan ba wani abu ne ba sai ka mai kamar ta kayan ɗaki kamar ta komi ta bayan ma ta zo daidai ƙarfin ka kamata ko da ya saba ba wani abu ne ba daidai ƙarfin ka ne ina da kuɗi sosai wannan kamar ta aure sai kamar ta kaya masu tsada to kuma ta baya da ta zo baka da ƙarfi irin wannan sai ka mata daidai yawwa ba ka ce ba sai ba ta ce ba a'a ban yara ba sai ka mai da kwa wacce ba kai adalci ba ba a'a daidai ƙarfin ka zakai daidai zamanin da kowace ta isko mun gane kenan nan ka keɓance ne kamar yadda nu'uma ne keɓance kamar yadda amratu amratu bin tirawa hatta su awa bashir a bashi ba a ba ba a ba wa tsoron e ana wasiya wannan e ana wasiya kamar yanzu misali kawa diyanka aure duk diyanka ka musu aure to kuma wata sai sura baka masa ba sai ka ce in na mutu abu da kayan auren da aka ba wani ana yi kamar eh kamar aka ce a sai da gidan yamma ko gonar yamma ko kuma mota tana nake hawa in na mutu abu da kudin auren wance ban masa ba kana da iya yanzu mata wajen guda nawa to duk ka musu aure ka musu kayan ɗaki ka musu komi to kuma kai kana ga alama gangara ta zuma kuma da ko sauran ɗaya biyu baka musu ba kuma sama da kawa sama to wannan mutum aka ce na malamai su ce yana iya yin wasiya in na mutu a hudda sadakin wani a hudda gadon wance a hudda wani ana yi shi ba irin bai shafi wannan ba wanda kawai ba a yi na wannan hadisin na kawai ana zaman lafiya ka ɗauki gida ka ba ka ba wani ba ka ba wancan ba ko ka ɗauki gonar gabas ka bawa ne kyauta ba ka bawa ne ba zo ne ba a yi adalcin ba to shine Nu'man kamar yadda Amratu bin Tarawaha ta nema awawa Bashir da aka ji annabi ya ce shi bai yi shaida ba dan kamar shaida annabi ta kasance rukusa ce shi ne yake kala abu abdullahi buhari laysa shahadatu min annabi sallallahu alaihi wasallama rukusa bata kasance ba ita shaida na annabi sallallahu alaihi wasallama kamar rukusa ce sai babu na gaba na 52 yace babun birrul abili waladihi babu wanda zai bayanin biyayya shi ma baba li waladihi ga dan shi idan shi ma baba yawa dan shi biyayya sai yace
حدثنا بن المخلد عن عن عياس بن يونس عن الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا آباء والأ- والأبناء كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا to wannan ruwaya ta gaba ita ma ruwaya ce zan makaranta ta da ifiya ce amma dai tana da shawahi na adalci da ita ma tsakanin biya kamar wannan hadisin da muka wuce yana tabbatar da wannan ruwaya tunda nuna take ita ma ai adalci tsakanin biya shine yace hadathana ibnu muhallad ibnu muhallad sunan shi at-tahab malam tahab an isa bin yunus an wasafi daga al-wasafi imam wasafi ana cewa ubaidillah ibn walid shi a muhaddisin ahlul shaykh wa ta'dil suna yawan magana a isnadi in sunan shi yazo da wannan suke da abu hadisi imam wasafi ubaidillah bin walid an muharib bin tisab an ibn umar daga abdullahi dan umar kale yace nan magana abdullahi dan umar yace inna ma samahumullahu abrar yace musulmi Allah ya musu suna abrar in aka ce abrar masu biyayya masu kirki masu ladabi ina aya ta zo da suna abrar innal abrara lafi to ci gaba وما أدراك ما إن الأبرار لفي suna cikin mai kenan masu masu in aka ci abrar masu da'a masu kirki masu biyayya su ne abrar kenan kaga a can wasu sura tauna mun su abrar suna cikin ina illiyin suna cikin maɗaukaka kenan a cikin duka musulmi abrar su ne gaba to sai na ibn umar ya ce inna ma samahumullahu al-abrar abin da yasa Allah ya sanya musu su abrar wannan wanda suke cikin illiyin li'annahum barrul aba'a wal abana dan su sun yi biyayyar uwaye da ɗaya kenan uba ya ladabta ɗan shi ɗa kuma ya yi biyayya da kirki ga baban shi kenan kowa ya yi kirki da kowa uba ya yi kirki ga ɗan shi shi kuma ɗa shi ma ya yi kirki da ma'aikon shi shi ne ce kama annan liwala duka alaika haƙƙa kamar yadda ya kasance ga ma'aikinka a gare ka da kwai haƙƙi ka zalika liwaladika alaika haqqan haka kuma ya kasance ga dan kama a kanka da kwai haƙi mun gane kamar yadda ya kasance liwalidika ga ma'aikinka alaika a kanka haqqan da kwai haƙi duk mun karanta a bako kamar kaza kamar kaza kamar kaza kamar kaza to haka ne kazalika haka ne liwaladika kai ma baba alaika a kanka haƙƙun da kwai haƙi a kan ɗanka yana daga cikin haƙi shine makaranta nan adalci tsakankaninsu ba su tarbiyya ba su kaza ba su kaza su ma haƙi na kanka sai na gabe ci hamsin da uku babun mallayar hamu duk wanda baya rahama baya jin kan mutane layur hamu shi ma Allah baya jin kai shi mallayar hamu wanda baya jin kai baya rahama layur hamu shi ma ba'a jin kai shi ba'a rahama shi kenan duk wanda yake so a ji kai shi a mai rahama a mai kaza a mai kaza shi ma yi yayi ya ji kan mutane in kai rahama amma rahama in ba kai rahama ba amma rahama so sai ce قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن شيبان عن فراش عن عطية mun ga عن mun karatu gaba عطية da عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا من لا يرحم لا يرحم yawa na kasa ma da shi ne daga حدثنا محمد بن سلام mun ga mun karatu قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي وأبي صبيان عن شرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس na kasa ma shi ne عن عبد عن عبد Abdata.
عن عبدة عن ابن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحم الله to wannan duka wannan ruwayar guda uku duk abu ɗaya da ce karantawa me ce karantawa duk wanda baya kan mutane Allah bai shiga shi duk wanda bai wa mutane rahama Allah bai mai rahama ba ma ɗiyanka ba al'umma ma gaba daya ai ta irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji kai ku yi rahama ga waɗanda suke ƙasa wanda yake sama Allah zai muku rahama ya ji kanku kenan wannan duka ruwa guda uku ruwa ce sahihiya kuma tana nuna mu yin rahama yin jin kai yin tausayi ga al'umma musamman ma uwaye ko da iya shine ta farko yace hadathana muhammadu bin ala'i qala hadathana muawiya bin hisham an shayban an firasin an adiya adiya yana daga cikin manya-manyan tabi'ai sunan shi sa'ad ibn sa'ad ake ce an abi sa'id daga abi sa'id wai abi sa'id a cikin sahabai abi sa'idil khudri shine sahabin kenan nan bai ida ba shi wannan sahabin sunan shi abi sa'idil khudri to abi sa'idil khudri ya sunan shi ai abi sa'id nan alkunya ce masu ya sunan shi ya sunan abi sa'idil khudri abi sa'idil khudri sa'ad bin malik bin sinan sa'ad bin malik mulki dai na wadda sunan sahabi yanzu na kuma kuma abi sa'idil khudri ya sunan shi sa'adu bin malik tunda zaka ji ana abi sa'id kudi kenan nan alkunya ce baban sa'id aka ce kenan baban sa'id sahabu manzo Allah sunan shi sa'adu bin malik bin sinan sunan shi kenan shi wannan abi sa'id al-khudri yace daga annabi sallallahu alaihi wasallama kale yace man la yarham dukkan wanda baya rahama baya jin kan mutane la yurham shi ma ranar tashin kiyama Allah baya jin kan shi dukkan wanda baya jin kai Allah baya jin kan shi na gaba ma irin shi ne ya ce hadasana muhammadu bin salami kala ahbar na abu ma'awiyya da abu ma'awiyya da sunan shi muhammad an a'amash mala a'amash sunan shi suleiman bin mihram an zaid bin wahabin wa abi zibiyan abi zibiyan ismuhu tufai tufai an jarir bin abdullah shine sahabin nan jarir bin abdullah al-bajali masu mu sahabu wannan jarir bin abdullah wa al-bajali kurige jarir bin abdullahi albajali shi da sahabin wannan kenan daga jarir bin abdullahi albajali kale yace kala rasul sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la yarhamullahu Allah baya jikan man la yarhamun nasa wanda baya jikan mutane Allah baya tosayin wanda baya tosayin mutane na gaba ma yace an abdata an ibn abi khalid an qaisu an jarir bin abdullah jarir bin abdullah wane bin abdullahi al-mahdi yawa an jarir kenan wannan na saman dai sahabin shi ne rawaito na kasa ma ko jarir bin abdullahi al-bajali kale yace qala rasul sallallahu alaihi wa sallama ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah yace man la yarhamun nasa duk wanda baya jin kan mutane baya tausayin mutane la yarhamuhullahu shi ma Allah baya tausayin shi baya jikan shi ranar tashin kiyama kenan kaga wannan hadisan duka guda uku abu ɗaya sai ya karantar da mu me sai ya karantar da mu duk mutumin da baya tausayin mutane to shi ma Allah baya duk mutumin da baya jin kan mutane shi ma Allah baya jikan shi kenan wannan hadisin kaga sahabbai da dama kuma sun rawaito shi kuma sai haini kaga nan dai wa rawaito shi anan na farko da kwai sai a wannan ko abi sa'idil kudiri shine sa'ad bin malik ko kuma jariri bin ko da wa jarir bin abdullahi albajali ko kuma da wani guri can usama bin zaid ya rawaito shi imran bin husain ya rawaito shi muawiya bin haida ya rawaito shi kenan dukkan wani hadisan sahabbai da dama sun zo ala tawatir akan man la yarhamu man la yarhamu nasa la yarhamuhullah duk wanda baya so sai mutane shi kan mutane shi ma Allah bai bai jin to sai shi sai na 88
قال عن عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب فقال له رجل منهم يا رسول الله أتقبلون الصبيان أتقبلون الصبيان فوالله ما نقبله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك أو أملك إن, إن كان الله عز وجل نزع من قبلك الرحمة
min kalbi karama wannan hadisin mun yi shigo a hadisi ne wanda muka yi sake maido shi ne a babin rahama yayi ya kashi a babin kubla babi na sumbanta ya kashi kuma sai sake maido shi in ka koma hadisi na 90 ya kashi a hadisi na 90 sai ya sake rufetan shi ne ko da mun fasa tashi wancan satin shi ne ce an abdatu bin hisham daga abdatu dan hisham ko an abihi daga baban shi an aisha daga aisha qalat aisha ta ce ata nabi sallallahu alaihi wasallama annasu wa'ansu mutane sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ata nabi sallallahu alaihi wasallama annasu wa'ansu mutane sun zo sun zo gurin to min al-arabi na daga larabawan kauye kenan yan kauye ne mutane da suka zo gurin wa annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala lahu rajulun minhum sai wani namiji daga cikin wannan mutanen waɗanda suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai wani namiji ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah a tuqabbiluna sibyan kamar da suka zo garin yaga yan gari suka doki diyansu suna rungume su su tsora suka wada su sumbance su su musu kaza to shine abin ya bashi mamaki yayi bai magana ba sai da aka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya rasulullah shi wanda yake cikin delegation na kauya ne sai ya ce ya rasulullah ya manzan Allah a tuqabiluna sibyan shin kuna sumbanta yaran ku anan mara kenan kuna wa yaran ku bizu fa wallahi yace na rantsa da Allah ma nuqabbilukum mu a can gida kauye kenan ba mu sumbanta su fa qala rasul sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya bashi amsa sai ya ce mai awa amluku in kana Allah naza'a min qalbika rahama wannan wancan satin muka yi bayani muka ce a balaga shine istifhamul inkari istifhamul inkari ne ya mai kenan awa la am awa amluku abin da yake ni la amluku laka kenan me annabi sai ce ba na iya mallaka ma komai idan Allah ya naza'a ya kudda daga zuciyarka to sai rahama kenan me yake koya mu shi wannan ya ce kenan me annabi kira kenan rishin tosayi ne yake sa ka ɗauki ɗanka ka sumbance shi kenan in baka wannan allah zai huda daga zuciyarka ne tosayi kenan duk wanda ga zai ɗaukan yaran shi ya sa su jiki ya sumbance su kenan alama ce a zuciyar shi babu tosayi kenan shi ne ce mai awa amluku laka ai la amluku laka ba na iya mallaka ma komi in kana Allah in Allah ya kasance na za'a ya kudda min kalbika daga zuciyarka rahama to sai da rahama kenan ni ban iya amfana ma komi kenan me yake ni yana nuna mai abin to sai ne a kama yaran ka sa su jiki ka summance su ka musu komi sai na gaba ma shi ma mai irin su ne mai mai tashi yace na gobe ya tarsa وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا الحماد بن زيد عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه استعمل رجل فقال العامل إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم فزعم عمر أو قال عمر إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم to wannan ruwa ita ma ai mun ta a can baya ko ta nawa ne muka yi ta hadisi ne muka yi ta kuna rikewa wanda muka karanta mun yi ta ita ma wannan ta bidan dai sun yi shige ne shi wancan a qara'u sahabi ne ko a qara'u bin hadis ne yake wa annabi nan kuma ba a qara'u bin hadis ne ba nan an yi shi ne zamanin umar yace hadathana abu nu'man abu nu'man ya ba mu labari kale yace haddathina hammad bin zaid amma dan zaid ya ba mu labari an asim daga asim an abi usman daga abi usman abi usman ana cewa abdurrahman yana daga cikin abbar tabi'in yace anna umar radiyallahu anhu shi abi usman wanda mai suna abdurrahman shine yace anna umar radiyallahu anhu cewa dai khalifa umar yarda Allah tabbata a gare shi umar bin hadar ko ista'amala rajulan ya sanya wani namiji aiki faƙalar amilu sai shi mai aikin ya ce in aka ce amil nan kamar abin da yake ne umar yana khalifa in aka ce ista'amal kenan ya ba shi shugabancin wani aye kamar ya sa shi wani gwamnati ko wani abubuwa ne yana a ta aka ce amil din khalifa kenan ya ba shi shugabancin wani gari ko wani kewaye ko wani lardi haka kenan umar bin haɗab ya sa wani aiki faƙalar amil sai shi wannan wanda umar ya sa shi aikin shugabancin sai ya ci inna li kaza wa kaza min alwalad ni ina da iya yawan su kaza da kaza da yawan su kenan ina da iya da dama ma qabbaltu wahida minhu amma dai ban taɓa ba sumbantan ko ɗaya daga cikin su ya ga Umar wannan faza ama Umar au qala Umar sai mai ruwa ya ce sai umar ya ce ko kuma umar ya raya kenan sai umar ya ce mai inna allaha cewa dai allah la yarhamu baya jin kan baya rahama min ibadihi daga bayan shi illa abarahum sai mai kirki mai tausayi birru kirki biyayya kenan allah baya tausayi daga bayan shi sai dai mai kirki kenan me yake ni sai mai kirki ne mai biyayya zai iya ɗaukan yaran shi ya sumbanta kenan kai in baka wannan kenan kai baka cikin wanda Allah zai wani rahama kenan wannan ruwa duka me yasa a satin da ya huce na yara ana so a sa su su jiki a kama su annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko hasa a bisa kafadan shi yana dokan umama diyar Zainab ya ji har masallaci da yake yi sallah yana ba so ka zama dodo a gida ko ka zama karamin dodo a gida sai ka ji assalamu alaikum yara wani yayi gabas wani ya kwada gwadala wani ya bi sama yayi ba a so da wannan sai ka wado gida so ake a biyo ka ana lale fafa lale santo haka ake so a hada ka ka dauki wannan ka ajiye wannan ka wa wannan bizu ka ajiye wannan haka ake so sai rahama ta shiga cikin ka ba ka zama so ba karamin dodo a gida da ka shigo kowa watsi a zo a jima to wannan ba al'ada musulmi to annabi haka annabi yake dokan yara ya dauki Zainab ya dauki Hassan ya dora shi kafada ya sumbance shi yayi kaza yayi kaza ina haka ne kenan sai rahama ta shiga zakatan mu ko mu yi tosayi ɗiyan mu kuma ka sanya wa ɗiyan naka su ma tosayi in sun aiho ɗiyan su ma su yi tosayi su amma dai ka zama dodo sai na yaran na su ma hissa shi wani criminal da tashi da tosayi ba eh wani yayi sun da aika huda wasu sosai da garin kenan ba su da tosayi kawai sun sa kawai uba abun tsoro ne da kuma irin wannan a rayuwar mu da dama da kuma wanda daga ya sallama gida hau wani fada gwadala wani fada wa ba eh shi ko mutumin kirki daga ya sallama gida Allah fa fa fa fa na ta biza za a tarbe shi eh daga zaka shi da mutumin kirki da kashi gida zaka an zo da gudu ta zo yaro kuma ya dora ta kawada ya mata bizu ya aje ta ya tsoki wannan ya aje wannan daga nake gane mutumin kirki amma duk wanda za a fada gida yayi yara su yi gabas su yamma annabi ya hana wannan to sai ya ce na hamsin da hudu babun arrahama mi'atu juz'un yace ita rahama sosai mi'atu juz'un tana da yanki yanki har guda ɗari rahama Allah yanki yanki yanki guda ɗari gare ta sai yace
قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله عز وجل الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في العرض جزءا واحدا فمن ذلك جزء يترح يتراحم الخلق حتى ترفع حتى ترفع فرس فرس حافرها عن عن ولدها hashiyatu خشية أن تصيبه sai wannan ruwaya take nuna mun rahama Allah mai yalwa ce a cikin ayar Qur'ani ma ce inna rahmati wasi'a rahama Allah mai yalwa ce to shine yace hadathana hakam bin nafi hakam bin nafi ya ba mu labari yace ahbarna shu'aib shu'aib mai labari sunan shi ibn abi hamza ibn abi hamza an zuhuri daga imamu zuhuri ya sunan imamu zuhuri muhammad bin muslim ko kuma ka ce mai ibn shihab shine imamu zuhuri kale yace a habir na sa'id sa'id ya ba mu labari wani sa'id sa'id bin musayyab sa'id bin musayyab shi kuma wane ne na cikin shugaban tabi'ai an aba kurera daga aba kurera abdurrahman bin sahal ad-dausi shi kuma aba kurera sa'id bin musayyab ya kasance almajirin aba kurera ne kale yace sami'tu rasul sallallahu alaihi wasallama yaqul aba kurera yace na ji ma'aikin Allah mai tsira da aminci Allah yana cewa ja'alallahu Allah ya sanya rahama ita sosai jin kai rahama Allah ya sanya ta mi'ata juz'un yanki yanki yanki guda ɗari ce far ɗari ce tosai da jin kai far far guda nawa ne yanki yanki guda nawa ɗari ba amsaka inda hu tis'a wa tis'in sai Allah ya rike a gurin shi gomiya tara da tara wanda sai a kiyama in gaje zai za a yi su aiki da su wa an zala fil ardi juz'an wahidan sai sauko a cikin ƙasa yanki ɗaya famin zalika juzu daga wannan yankin ɗaya da Allah ya sauko a cikin ɗari ya tara hamul halk zaka ga halittu suna jin kai suna sosai tsakankanin su ga wata ruwaya sai ce zaka ga mutane suna sosai tsakankanin su aljannai suna sosai har aljannai suna sosai tsakankanin su dabbobi suna sosai tsakanin su kwari yana sosai tsakanin su in ka roƙo ai haka ne yanzu ka je hatta kaza ya take waɗanda eh kaza ba ku fike take ne ta haka ka ce ka ɗauko ko kaza ka ji har da miciji yau take fada dan to sai ɗinta sai ta buɗe tuffiken ta haka ta rike shi ƙasa ai dabba ce to kenan cikin rahama ɗaya nan da Allah ya kai ake ita ce gaba ɗaya aka raba ɗaya ka ga da mutum da dabba da aljani da tsuntsu da kowa kowa na sosai kowa kankanin ana sosai ana jin kai kenan wanda kuma bai yi kenan wannan gomiya tara da tara da aka ajiye ta lahira in ka ji baka sani ba tun da can sama ai miji wanda baya jin kai baya sosai Allah baya jin kai kenan ita kuma rahama ɗaya ce a kanin duniya kenan in kai ba kai alin duniya in ajiye ta lahira wannan gomiya tara da tara baka sani ta ba sai ce hatta tarfa'u farsu hafiraha an waladaha dalilin tosai da jin kai da rahama alfarsunan doki zaka ga hatta tarfa'u farsu har zaka ga doki yana daga hafiraha kofatan shi an waladaha daga danta kamar doki tana saka danta ai zata daga kofatan sai zata saka shi yace hashiyata an tusibu don tsoron katta saka shi buga misali ne kenan dabba ma tana da rahama kenan shi ne ta hatta doki zai ya daga kofaɗar shi hatin kofaɗo doki zai daga kofaɗar shi saboda tsoron kai taka ɗan shi dimini ne wannan to sai kenan sai a tsuntsaye ma ga ai ba kowa bai ki taka ɗan shi kowa ne ki mafi yawa dimi suke duk kare su suke suna protection su kenan wanda yana nuna mu hadisan da muka wuce sama na rahama da da uba uba da da ta tsakankanin mu ma rahama juna sai daga nan sai ya kare da cikin gida tun daga muka fara karatun nan tun daga farko adabul mufrad ai a cikin mimiki a cikin gida ne mun gane ai tun shi da ne kwamfartima ne ke karanta ma to tun farko da muka fara tun daga hadisi na farko har zuwa nan gomiya ta da tara duk aina ne ba mu ta daga gida ba eh har na dari ba mu ta ba daga ina duk a cikin gida ne to sai zai wuta daga ina da gida kenan sai yanzu yau ne ya fita da gida mai tsari shi ne ce babun wasatun bisha wasiya ga makwabci kenan baicin ya kare da kai da inna da baba da yan uwa da wa da wadawa duka fami ya gaya ma inda suka ko to yanzu ya zo kuma da kai da wa makwabcinka ka yaje da kai da sarki yanzu ya fara da kai da makwabci shi ne ce babun wasatun bisha ai can baya duka ya ma gaba daya dawa dawa ɗanka babanka iyanka sirikinka duka biya a kura kansu to yanzu kuma zai wutar daga cikin gida ya koma makwabci shi ne ce babun alwasatu bisha wasiya ga makwabci ke da yanzu duk darasi ne zai mummu da haƙƙi haƙƙi haƙƙi wanda yake tsakankanin ka dawa da makwabcinka sai ya ce
قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عمرة عن عائشة زوج رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل صلى ما زال جبريل صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يوصيني بشاء حتى ظننت أنه سيورث sayuwarisuhu sayuwarisuhu wannan ruwa ita ma buhari ya huddo ta a can babban littafin nashi jami sai kuma muslim ya huddo ta kuma ga nan buhari ya ƙara huddo ta a cikin adabul mufrad yace hadathana isma'il bin abi awais qala hadathani malik an yahya bin sa'id qala ahabarni abubakar bin muhammadin an amrata wannan amrata yana gaje mi zai ta samu wadda muka ce tana da ruwa da aisha ko inda jiya da muka yi hadisi muka ce mursal ne li'anha lam tudruku jiya a lam tudruku nabi walakin adrakat aisha ko wanda muka ce zamanin imran bin abdul aziz yana cewa doko hadisi da gurin ta na aisha to daga amratu an aisha daga aisha an nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallama kale yace aisha tace annabi sallallahu alaihi wasallama yace ma zalil jibril ai jibril ba shi yake kawo message gurin annabi to a cikin message din da jibril yake kawo annabi wajen haƙƙin makwabci da makwabci shine annabi ce ma zalu jibril jibril bai gushe ba yusini bijar yana mun wasici da makwabci kula da makwabci ba da haƙƙin makwabci ka kyautata makwabci hatta zannantu annahu sayurisuhu har sai zai nayi zatan kai a ƙarshe ba an ce makwabci sai ya gadan ka ba wai dan girman haƙƙin da yake makwabci jibril kullu yazo na cewa annabi makwabci kaza makwabci kaza har annabi aran shi ke ga an ya ba an sauko ba aya a ce makwabcin ka sai ya shiga nan ka dan mi girman makwabci sai kuma ya ce
قال حدثنا صداقة قال أخبرنا ابن ابن عيينة.
عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي.
الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت to baitin ruwaya ta sama ta nuna mu da mahimmancin makwabci ita ma wannan kamar wacce ce ita ma wannan buhari da muslim sun hudo ta ita ko me take cewa hadathna sutaqa ahbarna ibn uyayna an amru an nafi bin jubair an abi shurayn al-khuzai an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar lahira kenan musulmin kware to fal yuhsin ila jarihi to ya kyautata zuwa makwabcin shi kenan kakkacuci maƙocinka duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah ya yi imani da na lahira to ya kyautata zuwa maƙocin shi duk a gaba zamu ga yana kyauta maƙocin sai ya ce kuma man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance hallo ya yi imani da Allah da ranar lahira fal yukrim dayfahu in yayi bako ya zo ya girma bakon ya mai abin kirki abin da ya ce ci bakon kai kike shi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir kuma duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira fal yaqul khairan aw liyasmut duk magana ta bakin shi rika hudun alheri ko kuma shi kai karya kai shaida karya kai wata magana ta batsa duk magana ta bakin alheri ko shi ko kuma kai shi kenan ma kaga ya girmamawa makwabci to babe ko lokacin ya shiga babi na hamsin da shida ya ce babin haƙƙunka babi wanda zai ma bayani a bisa haƙƙin makwabcinka hannu duk daga ba zai kama wani ihsani da mai zai kama ɗaya ba ɗaya daga cikin haƙƙin makwabci shine wannan baban zai karanta daga sai ya ce قال حدثنا أحمد بن حمير قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعيد قال سمعت أبا أبا زبا زب زبايا ال- ku karanta ku rika bi الخلاعية sake samitu aba سمعت أبا zabaya زبيات zabayata زبية الخلاعية.
الخلاعية قال سمعت المقداد بن أسود يقول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الز- عن الزنا قالوا.
قالوا حر- حرام حرمه الله ورسوله فقال لأن يزني الرجل ب- بعشرين بعشرين bi ashari بعشر nuswati نسوة أيسر أيسر عليه من أن يزني بامرأة بامرأة جاري جاري Mas'alawi.
وسألهم عن السرقة قالوا حرام حرمها الله عز وجل ورسوله فقال لأن يسرق من من عشرة.
عشرة أهل abiyati أبيات أيسر أيسره عليه.
أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره wannan ruwa ita ma ahmad ya hudo ta a cikin musnad bai haƙi ya hudo ta a cikin sunan din shi kuma albani ya sa hata a silsila kenan ita wata ke cewa haƙƙin makwabci da take gaya ma dan tsananin girman haƙƙin makwabci shine zai nuna ma yace hadathana ahmad bin humay hadathana muhammad bin hudai an muhammad bin sa'ad qala sami'tu aba zabaya kulai qala sami'tu miqdad bin aswad sahabin kenan ko jama'a min hadisin can ba ko wanda an zo wuce a gan shi miqdad bin aswad shine sahabin yace ya ji miqdad bin aswad yana cewa sa'alar rasul sallallahu alaihi wasallam ashabu an zina wata ana zamne a fada annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambayi sahabban shi yace ina ma- ina matsayin zina take shine nan sa'ala rasul sallallahu alaihi wasallam ashabu an zina annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai tambayi sahabban shi menene matsayin zina kalu sai sabon suka ce haramun ita zina haramun ce harama kullahu wa rasulu Allah da manzon shi sun haramta ta sai ka aya suka gaya wa annabi faqala sai annabi ya ce li an yazni rajulun bi ashara nuswatin da mutum ya je yayi zina da mata guda goma ai saru alaihi shi yayi sauki a gare shi min ayyazi ne bi imra'ati jarihi da ya je ya yi zina da matan makwabcin shi kamar wai in ka yi zunubin da za a baka da ka je ka yi zina da matan makwabcinka wanda ka je ka ɗauki mata goma na waje ka yi zina da su kenan me muke gane wannan duk girman makwabci hallo annabi ya ƙara tambaye su bayan ya tambaye su akan zinan nan sai ce wasa alakum anis sarika kuma sai ce su a sabon nasu me kuke cewa akan sata ai kamar sun sa abu ne tambaye su wasu alamu an saka me kuke cewa akan sata kalu sai sahabbai suka ce haramun sata haram ce ana yanke hannu haram hallahu wa rasuli Allah da manzon shi sun haramta sata fa qala sai annabi ya ce musu li an yasrika min asharati ahli al-abyad mutum ya je ya bi gida gida da dare gida daya biyu har zuwa goma yana sata aisaru alaihi shi ya sauki gare shi gurin Allah min an yasrika bin baiti jari da ya jira ko ya sata abu makwabcin shi daga ka daga saci ka zama makwabci daya wanda ka je ka ba karkara daga ka saci gida goma ya yi masu gurin Allah misali eh ka zama makwabci da ka bige ai yara ga zama makwabci ba ka bige ka zama makwabci misali to da ka bige tantabara ko kaza ta makwabcin ka daya wanda ka bi duk karkare ka bi gida gida gida gida tun daga nan ka yi wannan gwada ka je gida wajen goma har can gwada ka ɗauko kaza goma ya yi ma sauki da ka ɗauko kaza makwabcin ka daya kenan mu muke ganewa ne kake gane wa girman mi makwabci kenan shi inda za a ba wai ta yi aisar shi yi sauki wa gare shi ba ta yi bayyana daidai ba igal bai ki shi ya yi sauki da kaza goma ta makwabcin ta gari wanda kaza da kaza makwabci ɗaya ka kaza wanda kaza goma ta eh da tantabara ɗaya ka halbe ta makwabci wanda tantabara gari da kwano ko biyar ɗaya to shi ne duk mai kiuna ma wannan dan wannan ka koma ruwa ta ruku yace har sai da muka yi tsammani makwabci in ka mutu ce zai gaje ka to sai mu tsaya daga nan insha Allah idan safin gaba ya kai mu diddin mun fita daga gida yanzu muna makwabci sai mu tashi babun yabda'u bi ja umbi ne ne ma ka fara da makwabcinka da fata abinda muka karanta Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk